أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار الأزمي ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد والألهة وزبير وأبو ميرة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدامي فريد داري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والشكر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعدفي بنزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله fatashabbahu illan takunu mislahu inna tashabbaha birrijali falahu abinda waridi yazo cikin abinda Allah yayi aka rubuta shine qalbi wi'an lihubbihi qalbi wi'an lihubbihi zuciyata ƙwariya ce ta karɓar soyayyar manzala amin zikir hairin nasi am zikir fartana habulu fu'adi masahamu kaman sakar ala innama duniya bala'un bi ainiha wada'i dawa'i ahmadun sayyidul mashar ala ya fu'adi kunwi a widadihi mata hallafi sadarin bihi yanjalil basar fama da hiya bakin fil lisani wa kalkali wa kulli lahu dhikrun wa hubbun qad istaqar wa sayfi rasulullahi haqqan wa mijfari wa tursi wa darbi lil adwi mataza'ar وهاكيك يا شيخي حكاية جاهل يهاكيك في إنشاد حلي ننظفر شيوخي رجال الله في كل مشهد أبات هم أهل الكرامة والنسر وهم قدوتي أنه مسار قريدهم وأمشي على منواله أنزم الدرار ومن سبقوهم فيهم بأحمد سيدي تراهم هداة الناس هم سادة بشر لذاك تراهم دائما في مديه وفي ذكره أمض الزمان فكن حذر عليك صلاة الله يا حير مرسلين وبابك معمولي وفضلك أنتظر وفقت, وفقت جميع المرسلين برتبتهم ونلت الذي ما لم ينله أبو بشر توقفت الأرسال من حول موقف وكنت أمام لي لدى الهول تنتظر وقد خر مرجو الأنام بسجدة فقال له الديان سل وفق ما بدر تجاوزت كل الأنبياء بعشرة وكنت كقرص في النجوم متى ظهر عليك صلاة الله يا صاحب الندى مقامك لا يدري بكشف ولا نظر فهبني كراما وجودا ومنهة علوما وإيطاء وفي الذيك أنت سر ورزقا وتقوى والجنا وتوكلا وفتحا علينا من أعطائك منحمر إجابة السؤلي كل هذه إلهنا بجاه شفيء ما هي السوء والكدر حق قدره ومقداره العزيز الله يبارك البركة النبي Allah ya amsa mana abin da muka roƙa wannan yana daga cikin waridin da ya zo bayan shekara ashirin wannan atu hadisu bi ni'imatin lahi godiya cikin ni'iman da Allah ya yi mana muna hadarin sayidul wujudi sayidul kauni sayidul ka'inati سيد خير خير بني أدنان سيد من لباه الخلق لباه الخلق بمعرفتهم وبدون معرفتهم manzala jiya muna magana akan ko shekaran jiya jiya akwai abin da ya dauke mana hankali wanda muka tsaya akan abin da muke kai wayannan bayan Allah asirinsu yana ta ƙara tonuwa da ana cewa ba sa son annabi sai ana ganin kaman ƙarya ne kaman ana musu shari'i sai ga abin ya fito gabaki ɗaya ƙarara a fili sun ɗauki wani sun bar annabi muhammadu kuma ikon allah sai basirar ta ɓaci saboda lokaci ya yi kasan idan kana yi wa mutane abubuwa da sunan allah da manzansa idan mutum yana yin abu da sunan allah da manzansa wanda suka yadda da shi suka yi tabinsa a kan hakan ne sai zama ba hakan ba ne to za a samu waɗansu wanda za su dawo domin da yawa akwai masu fushi da fushin wasu ne ba malamai ne suka fi yawa ba marasa ilimi su ne mafiya yawa shi yasa manzo Allah yake cewa annasu halaka illa alalimuna kaga nasu alim mutane halakakku ne malamai ne kawai ba su halaka ba sai manzo Allah ya sake cewa al'ulama'u halaka su ma malaman wasu daga cikinsu sun halaka illal amiluna sai masu aiki da ilimin su ne ba su halaka ba sai manzo Allah ya ce wal amiluna halaka wanda suka yi aikin su ma sun halaka sai ce illal mukhlisuna sai masu yi dan Allah wal mukhlisuna ala khatarin azimin walmukhlisuna ala khatarin azimi su kuma su yin ikhlasi suna cikin hatsari mai girma to kaga ashe ba ilimin ba aiki da ilimin ba aiki da ilimin ba yi dan Allah to duk wannan buge abin da ya zo ya rusa duk komi akan cimma burin mutum sun bar manzo Allah sun ɗauki don kar su ji kunya ta wannan Allah ya kiyaye amma manufofinsu dini kacal ba zai wuce haka ba ko a bar mai gidansu kar a yi masa tabli'i ko a tada tashin hankali haka na ji suke faɗa haka da suke faɗa gaban mai salulin ya faɗa ko a bar mai gidansu kar a yi wannan zaman ko a yi tashin hankali na faɗan addini da ba taɓa gani ba saboda kansu ji kunya ɓoyayyen manufan shi ne a ƙirƙiri boko haram a bauchi shi ne ɓoyayyen manufan shi ne kawai su tawo musulmai hankali don cimma burinsu shi kenan abin lahun illa an yi cimma nurahu kifi na ganinka mai jakko amma allah ba zai bari ba duk zawiyan kowane zawiya sai mana alkawari za su yi lahaula wala kuta illa billahi alayhi azim miliyan daidai duk zawiya wanda muke da hannu da mu faɗa su ji su yi ba aikin haris ba ne da za a tsarewa musulunci ne duk zawiya miliyan daidai in kowa ya yi miliyan daidai a cikin azumin nan a ɗauke shi babu abinda zai faru albarka sai na rasulullahi amma duk zawiya a ɗauki duk zawiya lahula wala kucin labilalacin a dauki miliyan daya a hada in za iya karawa a kara amma ba za su iya ba ba za su iya duk wani abin da mutum zai yi zai yi ne in kaddara aka rufe wa mutum ido amma in aka gani za a iya hana abin yiwa za a iya hana abin yiwa saboda su manufansu fitina ne manufan kenan fitina to mu kuma manufan aikinmu ɗauke fitina da a ɗauke fitina su hadafinsu a yi fitina mu kuma hadafinmu a ɗauke fitina saboda haka kuma insha Allah za ku gani in dai za a yi wallahi tallahi a kadata makaduri ne ka dauki la haula wala quwwata illa billahi lazim 33333 idan an turo bala'i da ta sauka wallahi Allah yana tawarwatsa bala'in eh bata sauka ba kaga a sauka ta sauka amma sai a sa yaro jefe ka baka san ma jefe ka baka na tafiya kan hanya an dauke bala'i kaga an sako bam din to amma kuma an rike an wargaza shi an mutsutsuka an sake shi sai mai kuma to mu ne muke da wannan mu ne muke da wannan kuma mu ne ya kamata mu ji tausayin al'umma ta wannan domin sirrin na hannunmu sirrin na hannunmu ina faɗan wannan alhamdulillahi bari sai an wuce watan nan ku ga abinda gidan shi abu da fata da su da na ji nasu bara ai shi sa wannan karan mu ba mu tsaya ba tun daga bara ba mu tsaya da addu'a ba saboda hangen hadirin bala'i da zai sauko a Najeriya kuma an yi an ga ludufi kowa yana ganin bala'in zai iya zuwa wajensa amma an ga ludufi ayan gani mutane nawa aka kashe a zaben shugaban kasa mutane nawa aka kashe a zaben gwamnoni idan da Allah bai karba addu'an ba da kowa ya gane yadda abubuwan suke mu ne muke da kiɗin riƙe amanan ƙasar yadda iyayenmu suka bar mana saboda haka duk wanda ya ga dama ya motsa mu kuma Allah zai riƙe da addu'a shine hadafin kowane zawiya duwan suke nan duk zawiyoyin a rubuta kar a bar wannan salatul fati da ake yi kar a bar astaghfirullah ya latifun nan a ware wannan na daban ne a yi zama a yi a sauka da miliyan miliyan za mu ga zawiyoyi nawa duk kowa duk zawiyin da ta dauka a rubuta mana ana e muna da zawiyoyi iya nan cikin gari muna da zawiyoyi 173 wanda wanda eh, wanda suke hannuna muka yi na siyasa ma balle mu yi na duniya muka yi dan siyasa balle mu yi dan a tseratar to izat izar taƙal musulmani bi saifai ma alƙatul wal maƙatul finnari su kuma babu ne dame su a zubar da jini a gurin su ba komai ba ne abinda suka nufi kenan saboda yadda na ji mai makogoron wani abin da na ji yana faɗa na ji yana faɗa to wasan bakano gaskiyansa kuma na sani tun da kaga duk gabaɗe suka taru a garin sun zo ne don taimako sun zo ne don taimako to taimakon kuma allah ne ya san abin da suke kullawa daga ciki wayan na abu guda biyu da na faɗa shi ne sun sani ba su sani ba wallahi haka ne wannan shi ne manufansu na ganin watakila allah zai ganar da securitin watakila abin da ya sa suka hana kenan saboda a tare musu da hankali ne a cikin garin aballahu illa an yi cimma nuruhu walau kari hal kafiruna mun je nan allah ya kiyaye ku rike kuma kowa ya dauki wannan adadin a zawiya akwai namiji daya jarumin da zai iya yi da yawa akwai su ai mai yin shi kadai ya yi wanda saura ne a haɗu a yi a ƙara ku gani za mu yi irin namu su yi irin nasu su shirya makircin allah ya wargaza makircin ai su suna taimakon makin allah ne ko to allah kuma yana bayan manza allah ne allah yana bayan manza allah ne bai fasa ba kuma kuma ba zai fasa ba a kowane lokaci manzala nashi su ne daidai na manzala shi muka ɗauka mun faɗa ƙalban wa ƙaliban harshenmu na faɗa zuciyarmu tana faɗa kuma ba za a fasan ba duk abinda za a yi za mu iya abinda za mu iya in aka taba amma dai allah ya tona musu asiri an gane masu ɗan hankali a ciki suna kaucewa ba sa son su shiga maganan ciki suna tsoron wani abu amma wasu sauran kawai gabaki daya kansu tsaye ne suke cin mutuncin annabi suna faɗa kansu tsaye yadda ka san ko abokin ubansu ya fi daraja a kan annabi kalmar da suke wa manzo Allah suna ƙoƙarin su daidaita annabi da kowa da kowa kuma ba sa son a taɓa ɗan taimiya kamar shi ne annabin Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءته عليه قال حدثنا حسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن دساتة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد شيخ رضي الله عنه حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرهاد الا الى ثلاثه مسجد لا الا الى ثلاثه مساجد لا تشد الرهاد باء ba a yi wa doki sirdi sai dan za a je masallatai guda uku masjidi haza almasjidul haram ɗakin ƙaba wa masjidi haza da masallacin manzala wa masjidil aksa da kuma masjidil aksa shine masallacin da annabi dauda da annabi sulaimanu suka gina shine gun da aka yi isra'i shine qudus wa qad taqaddamat al-athar mun samu athar fi salatu was-salamu ala an-nabi yanda zaka ce as-salatu was-salamu ala an-nabi inda dukhul al-masjid lokacin zaka shiga masallaci wa ana abdullahi bin amr bin asi daga abdullahi dan abdullahi dan amru dan asi abdullahi dan amru dan asi shine gwamnan misra kabarinsa yana misra kuma na ziyarci kabarinsa a misra kabarinsa da ukubatu bin amir al-juhaini kamar nan gudun ne da wannan windon da wannan ukubata yana na iya shi kuma yana can shi ne gwamnan misra amur bin asi shi ne gwamnan da na umaru ya sa shi a misra lokacin da ya zo misra sai ya zama nil na misra akwai baharul ahmar akwai nil kogi biyu ne a misra kogi daya shi ne aka halakar da fir'auna a gurin shi ne barul ahmar kogi ɗaya kuma kogin shi wannan kogin kogi ne na zartsi shi kuma ɗaya kogin kogin daɗi ne nil da frat koguna guda hudu ne a duniya daga aljanna suke nil yana ciki frat yana ciki haijabun yana ciki tsaura na hudun namanci koguna guda hudu ne asalinsu daga gidan aljanna suke zuwa to shi kogin misra umar bin al-khattari lokacin da amur bin asi ya zo aka nada shi shine gwamna da ya zo garin in ruwa ya yanke baya zuwa a nil na misra to sai a umarci a kawo mace zainatun kyakkyawa budurwa sai a yanka ta to sai kogin ya zo haka suke yi lokacin da sai na amurbin aci ya zo sai aka faɗa masa in kogin nil ya ƙi zuwa to ga yadda suke yi sai ce to shi ba zai yi ba sai ya tura wasiƙa wa sayidina umaru bin al-khattabi ga yadda na zo misira na samu kaina in koginsu ya ƙi zuwa sai sun yanka budurwa ruwan ya zo ya zai yi sai sai na umaru ya ce ga wasiƙa ka karanta masa min umaru bin al-khattabi ina ila naili misra in kunti tajari bi amrin lahi fajari wa illa fala daga umar dan haddabu zuwa ga kogin misra idan allah ne yake gudanar da ke to ki ci gaba idan kuma da kanki ne in sai an miki wani abu ne to ba za a yi ba karanta wasiƙan aka za ka yi kogin tun da ya kawo har yau bai sake yankewa ba waki wannan wanda ya sha albarkan annabi ne ba ɗaya daga cikin wanda ya samu albarkan annabi muhammadu yake da wannan aikin shi abdullahi bin amur bin asi a riwayan hadisi shi ne mai rubuta hadisi ya fi abu huraira yawan hadisi a rubuce a rubuce hadisinsa ya fi yawa amma a haddace na abu huraira ya fi nashi domin daga dan manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka fara rubuta hadisi ana saukar da alkurani ana rubuta hadisi sai manzo Allah ya ce a daina sai yayi umarni a je a kona ko abin ne daga ciki amru bin asi yana daga cikin wanda shi bai bai kona nashi ba to a gurinsa ne aka zo neman hadisi kalma ɗaya ne uktubu li abu shah wannan hadisi wannan shine dalilin iya rubuta hadisi a duniya uktubu li abi sha saboda mutanen yaman wanda ya zo yana neman hadisi a a rubuta masa irin maganan manzala sai manzala ya ce a rubuta ma abu sha to wannan kalman shi ya nuna za a iya rubuta hadisin annaba a duniya abdullahi bin amur bin asi shi ya fi kowa yawan rubuta hadisai sannan ɗan siyasa ne ƙwararren ɗan siyasa ne tun zamanin manzo Allah don a siyasarsa shi ne ya sa sayidina aliyu da ma'awiyar don sun sami abubuwa ne da amuru bin asi da abu musa al'ashari wajen rikicin safkatu jamalin wanda sai da aka samu kisa na musulmai sama da dubu saba'in to akan maganan amuru bin asi ne abdullahi bin amuru bin asi shine ɗansa shi kuma amuru bin asi shi ne cikakken ɗan siyasa to wannan abdullahi su hudu ne amma su biyar ne amma hudu aka fi maganansu abdullahi bin amur bin asi abdullahi bin umara abdullahi bin abbasin abdullahi ibn mas'udi a cikin abdu abdu abdu abdu wanda manzo Allah ya sa musu suna manzala ya sa wa sahabbai suna abdu abdu 120 duk kuma koyi ga sunan annai muhammadu wayannan makiyamar manzala sun ce manzala mahaifinsa kaza ne kaga ya an yi na jalo kaga yadda ya tire sauran mutane suka ce a jamar kunne kawai ya taba annabin amma a jamar kunne kar a yi komi a kansa akwai wayin da suka daina sa abdullahi wai saboda baban manzala dan wuta ne to kuma abdullahi abdullahi abdullahi yadda manzala ya bi ya sa wa sahabbai 120 wanda ni na karanta abdullahi abdullahi 120 kaga kuma manzo Allah yana canza suna an kawo mai suna rahmatu manzo Allah ya ce a canza mata suna ce ya rasulullahi sunan ba kyau ne sai manzo Allah ya ce a'a ina tsoron kar a dinga zuwa gidan a ce rahmatu tana nan a ce babu to wannan cewa babu zai cire albarka a gidan zai zama gidan ba rama akwai sahabbai da yawa wanda manzala ya canza musu sunaye saboda ya zamo an shiga gaskiyan abu eh to kaga asdaqul asma'i indallahi salasatun sunaye na gaskiya man ubbida auhun mida auhun risa sunaye mafi gaskiyan sunaye wanda aka kira shi da abdullahi abdurrahmani abdulkaza abdulkaza abdulkaza abdulkaza man ubbida auhun mida ko kuma wanda a ubida auhu mida auhu risa kama ce ahmadu irin wannan sunan ko kuma hamidu harisu manhur risa kenan saboda kowa manomi ne ai e ko baka yi noman ba a yi maka sunan bai tashi akan kowa ba saboda ka daga a cikin matan manzo Allah yawanci zaka ga iyayensu haris haris haris haris a cikin matan manzan Allah zaka samu iyayen matan kusan guda bakwai ko shida ne duk 'ya'yan haris ne na'am annan nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kana annan nabi manzo Allah kana iza da kalal masjida in yazo shiga masallaci kala sai ce a'udhu billahi alazim a'udhu billahi alazim eh wa bi wajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim wannan manzo Allah yana kaga duk lokacin da aka faɗi haka yana kai ƙaran shaɗani a uzu billahi ina neman tsari da allah al'azim mai girma wa bi waje yi karimi da zatinsa mai girma wa sultani alƙadimi da saɗawa na sultana alƙadimi mina shaɗanin rajimi wannan in ka duba ƙarfin shaɗan ne ka shiga masallacin don ka zauna lafiya ana koya maka ne manzala sallallahu alaihi wasallama babu shedanin da yake da iko a kansa babu shedanin da yake da iko a kansa saboda shi an hore masa nasa ba wakila asalama ya musulunta baya iya sa shi wani abu mara kyau ba zai iya ba to ba shi ba umaru ma shaidan baya zuwa wajensa ya man iza ra'ahu shaidana salaka fajjan ya saliku fajjan gayar fajji ya wanda in shaidan ya ganshi ya shiga lungu to shi sai ya tsallaka wani lungun dukune bi saboda kansu haɗu da shi to amma kaga baya tsoron abubakar baya tsoron abubakar kuma yana zuwa manzo Allah yana da a idi ɗan mata suna waƙa a ɗakin sai da aisha manzo Allah yana nan fagadda a ra'asahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai tukuikuye kansa saboda waƙan jariya ɗan mata a cikin ɗakin sai da aisha ranar sallah sai sai na rasulullahi ya lullube kansa kamar saboda an dame shi sai na babakar yana zuwa sai ga masajiyu rasa rasulullah manzala ya lullube kansa sai ga 'yan mata na waka a ɗakin sai da aisha sai ya kama sai da aisha da fada sai manzala ya kwanci kan sai ce da uhun da uhunna li kulli qaumin idin wa hadha yawm idihim ka bar su kowace al'umma tana da idi ranar idin su ne yau sai ya nuna halal ne a yi kaɗe-kaɗe ranar idi sai sayidina umar ya ce assalamu alaikum yana shiga ba wani wanda ya nema aka nema yaran aka rasa shi ne manzo Allah ya ce kaga ya man izara ahul shaitana ya salaka fajjan ya saluku fajjan gayar fajji sai na umar bin al-hattabi kenan ka duba ul a'udhu bi rabbin nas sai ce me malikin nas sai ce me ilahin nasi ta kuduba a uzu billahi al'azimi wa bi waje hilkarimi wa sultani hilkadimi mina shaidanin rajimi sai da ubangiji sai da ya hada hawa uku a manzala saboda karfin shaidan ul a uzu sai ce bi rabbi sai kira rabbu rabbin nasi sai ce maliku sai kira rabbu malikin nasi sai ce ilahu sai ce min shari wasu wasil hannasi sai da aka hada dukkan maratib din Allah manzala sallallahu alaihi wasallam tukun aka saboda shi yasa an tambaye shi wata jani wai dole ne kowa sai ya karbi dariƙa ya ce a ba dole ba ne idan mutum ya san zai iya tunkuɗe shedaninsa a kan wannan magana ne ba dole ba ne idan mutum ya san zai iya da shedaninsa amma in ya san ba zai iya ba dole sai ya zauna tare da malamai dole sai ya zauna tare da malamai in ba haka kuwa za a yi rayuwa ne irin na jakuna rayuwa ne irin na dabbobi to gara ma dabbobin domin allah na cewa wa wai da suka irin wannan rayuwa ula'ika kal an'ami balhum to ka gani tun da wannan ai akwai shari'a a kansu wayin can fa babu hannu a kansu to wanda ko ba hannu a kansu ai ya huta to shedan bayi da wani aiki a duniya kamar batar da mutum waswasi dinnan anan ne yake saka maka komai anan ne yake komai ba shi da abin da yake batar da mutane kamar haka da waswasi ne to shi yasa dukkan matakai na ƙarfi ana kawowa shi yasa da kai wani abu sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana Allah ga ƙatan shaitanin nan ka rike mun shi shine ma'anarsa ba shine ma'anarsa ka sani shi kuma ka ce wa shaitan bismillahir rahmanir rahim illa yuzabbu shaytan illa dabba shaytan kama yuzabbu rusasi ala nar duk lokacin da kai bismillahir rahmanir rahim zai narki amma zai dawo idan ka narkar da shi zai dawo haka abin yake to idan ka san abin da ake yi to wani lokacin abin da yake isar da wannan sanin karfin sirrin in ka faɗa to shine za a yi target ɗin da za a riƙe shi sai a yana shi sakat ba zai iya motsi ba an sa hajaru an sa hijabi tsakaninka da shi sai ka yi abubuwanka ya zamo daidai shi ne kulla amrin zibalin laif da ofi bismillahi au bilhamdalati fawwa a kaɗa'u ko abtaru duk wannan shi ne dalilin hadisan allah ce mutum waƙala maliku rahimahullahu imam malik yana cewa sami'a umar bin sami'a umar bin al-khattab radiyallahu anhu sautan fil masjid wata rana sayyidina umar ya ji murya a cikin masallaci fada abi sahibi sai ya kira wanda ya daga muryan a cikin masallacin annabi muhammad sai ya ce mimman anta kai wani kabila ne ƙala sai ce rajulun min saƙifin ya ce shi ƙabilan banu saƙif ne ƙala sai sai na umar ya ce laukunta min hatai ne ƙaryatai ne da ba daga saƙif kake ba da daga garurukan nan guda biyu ka fito kai ɗan maka ne ko ɗan madina la'addabtuka da sai ka ji a jikinka sai na ma ladabi saboda kayan rashin ladabi ka ɗaga murya a gaban annai muhammadu annabi faya ya koma ga Allah annabi ya koma ga Allah shi ne kaga daidai da latar bau a sawatakun fauka sautin nabi wala ta jiharo lahu bil qawli ka jihari ba'dukum ba'da an tahabada abalukum antum la tashuruna kaga wannan shine adab ma rasulullah to wannan adabin fa wahabiyawa suka rasa wannan adabin shi suka rasa in ta ciyo wani daga cikin suna cewa e sun yadda suna fada su ce 'yan ɗariƙa sun fi ladabi na ji ma a wajen fantami ya fada na ji a wajen yabo ya fada na ji a wajen na gero ya fada na ji a wajen ɗaiɗaiku suna faɗan haka to shi fa wannan adabin shine asalin mutuntaka shi neman ilimi ba shi ne abin nema ba a'a mu'amala innama bu'istu liutammima makarimul akhlaqi innama bu'istu liutammima makarimul akhlaqi makarimul akhlaq kuma dabi'u ne masu yawa a ciki wanda kowa kai mu'amala da shi ba wanda zai ce tir ba wanda zai ce tir amma idan ka yi karatu ba ka da mana ta yi ba samu abin da ake bukata komi ka ebo ka yaba shi fa lisanuka saifuka fa illan taqdahu yaqdaka sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa qalilul jurmi kasirul jirmi harshe ƙalilin jirmi ga shi nan naman sarai da yawa amma in ya kwanto maka kura yanzu nan zai yi aiki ka shiga aljanna an jima kuma kawai sai ce maka sai ya faɗi wani kalba wa annabi sai a ce an rusa kamar na bauchi yanzu nan ɗan ƙanƙanin lokaci kalilin jirmi kasirin jirmi jirmi-jirmi kaga abinda ake bukata al'adabul adaba shi ne sufa suke fada shi ibrahim yana fada cikin littafinsa al'adabul adaba ya zan saliki fa innahu babun da kulli saliki shi ne kofar shiga kowane irin kujera تأدب في الظاهر والباطن به يرق المرء للمواطن أدبي أدبي أدبي ينظر ككليا ما كي صلى باشيني على القبلة با. ككلي قبس كي صلى شيني على القبلة إن ذاك يأدعى كتلقى هنو سما قبلا أدعى كنا قبلا أدعى سما ني ba don Allah ke gurin ba in kuma Allah ne a gurin to Allah ne a gabas Allah kuma bai wofanta da wani guri daga ciki ba Allah da yake gabas domin idan ka tashi za ka yi sallah ka ce Allahu akbar wa fi qibalatuka Allah haka haka hadisin yazo qiblatul samai qiblatud du'ai as-samai qiblatul khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
manzala shi ne ƙiblan halitta kaf gaba ke daya manzala shi ne ƙiblan allah ke yi inda masjid na haza masallacinmu wannan layar faufi sautu ba a daga huri a ciki ni sayi na umaru bukhari ya rawaito wannan hadisin daga hadisin sa'ibu bin yazid qala muhammad bin maslamata muhammad bin maslamata ne yana daga cikin malamai shine wata rana yana daga cikin sahabbai akan hukunci ne abubakar bai iya daukan annabi gaba ke ɗaya ba sai na umar bai iya daukan annabi gaba ɗaya ba sai na usman bai iya daukan annabi gaba ɗaya ba sai na aliyu bai iya daukan annabi gaba ɗaya ba waƙiya da ta zo ta nuna haka an zo a rabon gado sai aka zo aka kawo kakanni biyu wajen gado sai na ababakar shi ne kuma shi ne wakilin shi ne halifan manzala sai ya ce ya san gado na kaka bangare daya amma bai san na biyu ba
sai muhammadu bin musulmata ya ce ni ina gurin manzan allah ya ba da gadon sudisi wa kakanni guda biyu ya hada su sai ya ce alhamdulillah na gode wa allah da allah ya sanar da halifan manzan allah ya sanar da wakilin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wani ilimi a wajensa sai ce waye shaidanka sai wani ya daga hannun ce shi ma yana gurin wannan shi ne dalilin ake ba da gado zakamin a cire gado kakanni biyu su ci gadon sudis duk cikin sahabbai ba wanda ya sani sai muhammadu ne musulmata shi ne yake gudun manzan allah ya faɗa shi ne ya ba da hukuncin nan a zamanin sai na umar bin khattabi shi ma an samu to ko nasa ne ko na sai na aliyu ne hukuncin idan an cirewa mutum yatsa wannan daya an mula in aka cire mar yatsa raƙumi goma ne in kan kan wannan ne raƙumi uku ne da rago ko guda biyu a guda uku in wannan ne shida ne in aka cire masa daga tushe goma kenan to sai aka cire wa wani babban ɗan yatsa sai sai na umar sai ce to ai kashi biyu ne sai ya faɗi saɓanin abinda sai wani daga cikin sahabin manzala sai ce ina gurin manzan Allah ya ce babban yatsa kashi biyu ne amma in aka cire wannan raƙumi biyar ne in aka cire wannan raƙumi biyar ne goma ake bayarwa sai ce alhamdulillah shi ma ya faɗa sai na babakar irin wannan duwai nan da umaru da usmanu duk ya zo musu a cikin a ce ana neman wanda ya ji a cikinsu ba wanda ya san wannan hukuncin an yi a gaban manzo Allah sai wasu ne daga cikin ƙananan sahabbai wani lokaci su ne suke zuwa su fada saboda abin da yake faruwa manzo Allah yana tura sariya yana zuwa kuma gazuwa gazuwa yakin da yake tafiya da kansa ne sariya yakin da yake aikawa ne baya zuwa da kansa sai tura to wasu sahabban suna wajen yaki wasu suna gida to gunda annabi yake to duk hukunci kuma nan yake sauka to in aka yi hukunci wanda suke nan su za su sani wanda ba su zo gudun ba san abin ba to shi sa abin huraira da ya musulunta a hunainu sai ya tarkata gaba daya sai ya zamo ka na ali muhammadi kamar takannin annabi muhammadu duk inda annabi yake nan suna tare bai yi aure ba sai da manzan allah ya koma ga allah kuma dama saura shekara hudu manzan allah ya rasu ya musulunta to wannan dai muhammadu bin musulmata ya ce layan bagili adin an ya tama da almasjid da rafi sauti bai kamata ga wani mutum ya jingina a cikin masallaci ya ɗaga muryarsa ba wala bi shayin min al'aza ko da wani abu na cutarwa wa an yi nazza amma yi kura zai tsarkake abin da aka ki ƙalƙadi haka zarika kullu ƙadi ismail duk ƙadi ismail ya hakaito wannan fi mafsuɗa fi babin fadal masjidin nabi cikin babin fadalan masallacin annabi muhammadu wal ulama'u malamai kullum muttafiquna ala anna hukumar sa'iril masjid hadha al hukum sun ittifaki akan sauran masallatai ma suna da wannan hukuncin me yasa suke da shi saboda annabi ne to masajidu kaga almasjidu baitin lahi kuma baitu rasulullahi almasjidu baitullahi kuma baitu rasulullahi saboda duk abin da ka zo ka yi a cikin masallacin nan sai ka kira annabi ya sa maka hannu inda za ka yi sallah sai ka ga yaci manzo Allah shi ne assalamu alaika ayyuhan nabi sai dai ka yi sallan ka tashi ka yanke sallan ka ce ka fasa ba za ka yi tahiya ba kuma sai ka yi tahiya ka yi sallama in kuma ba ka yi tahiya ba a ce ba sallam ko ba haka ba ne ta kuwa za ka yi tahiyan sai ka ga yaci manzo Allah assalamu alaika ayyuhan nabi'u amince tabbata a gare ka ya kai wannan annabin wa rahmatullahi wa barakatu stanfin ka shigo kenan ka shigo masallacin ƙalar ƙadi ismail wa ƙalar muhammad bin masalamata muhammad da masalamata yana cewa wai kurau fi masjidin rasul an karahanta a cikin masallacin manzala aljaru alal musallin bayyanawa wajen masu sallah fi ma ya halu da alayhi salati cikin haladu na sallah walaisa ma ya husu bihi almasajiru ba kewanta a cikin masallacin rafa'u sauti daga murya ba kad kuriya rafa'u sauti bi talbiyati fi masjidil jama'ati an karanta daga murya da talbiya a cikin masallacin jama'a illal masjidil haram sai dai masjidil haram wa masjidil mina da masallacin mina an karanta a nan an halata saboda talbiya yana zai ɗauki hankalin wasu shine akan haka shine wannan kuma ba karatu shi ma karayen ba ba karatu tahrimin ba karatu tanzihin don karahancin ba kala ɗaya ba ne in an ce maka wani abu karahiya ne to wanne daga ciki karatu tahrimi au karatu tanzihi wa ƙala abu huraira abu huraira yana cewa radiyallahu anhu alayhi salatu wasalam daga manzala salatun fi masjidi yin sallah a masallaci na haza hayarun min alfi salatin fi masu yawon ya fi kaje wani masallacin ka yi sallah dubu illal masjid al-haram sai dai masallacin al-haram shi ma iktilafi maliku ya ce sallah a masallacin annabi ya fi masallah a masallacin haram to kowa irin ganinsa da yadda kowa yake ɗauka ƙalar ƙari abu fadal ya talafan nasu mutane sun yi saɓani fi ma'ana hadal istisna cikin wannan istisna yin alakti lafihin a wajen saɓanin fi mufadalat bainal makkata wal madinata bainal makkata wal madinati tsakanin makka da madina fa zahaba malikun ka gani ko maliku ya tafi fi riwayati ashabu anhu riwayan ashabu ya rawato daga maliku wa qala ibnu ibnu nafi'in ibnu nafi'in sahibu shi ma ya fada wa jama'atu ashabi da jama'a sahabansa ila anna ma'anal hadis ma'anan hadisin anna salata fi masjidin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sallah a masallacin annabi a fadar min salati fi sayaril masajidi ya fifici ka yi sallah a wani masallaci bi alfi salatin da sallah dubu illa masjidil haram sai a masjidil haram fa yana salati fil masjidin nabi domin yin salati a masallacin annabi a fadar min salati fi biduna alfin shi kuma yin sallah a masallacin haram shi kuma bai kai dubu ba kaga na annabi shine riwayan maliku yawa shi kuma bai kai dubu ba watajju sun kafa dalili bi maruwi an umar bin al da abin da aka rawato daga wajen sai na umar dan haɗabi radiyallahu anhu salatin fil masjid harami sallah a masjid harami hayru min ni'ati salatin fi ma siwahu ya fi salloli ɗari fi ma siwahu wanda ba shi ba fata atil fadilatul masjid rasuli sai aka zo da fadalan masallacin manzala bitis a ni'atin da ɗari tara da ɗari tara wala gairi waninsa bi alfin ya fi wani kaga masallacin baitul harami ya masallacin haram ka yi sallah a ciki masallacin annabi ya fi shi da ɗari tara shi kuma sallah a masallacin ɗari ne amma wani masallacin da ba wannan ba masallacin annabi ya fi shi da daraja dubu ne na annabi ya fi shi ne kafa dalilinsu da ruwayan umaru bin al-haddadi واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب كده وهذا مبني على التبديل المدينة على المكة wannan shine aka yi bina'i madina ta fi maka alama qaddamnahu kaman yanda muka fada wa qaul umar bin al-khattab shine maganan umar dan hattabi wa maliku shine dalilin maganan maliku cewa madina ta fi maka wa aksaru ahlul madina ce haka nan yawan malaman madina sun tafi akan haka mu haka wannan matsalan ita madina bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bidiya ban shige ta ba amma da maka da kufa da yaman da ko'ina bidiya ta fara shigansu amma ba ta shiga madina ba saboda duk malaman duk sahabban annabi gaba ɗaya na makan su dawo madina sai wanda aka tura su almuhajiru na wani ansarin duk suna madina su ne suka riki komi na annabi muhammadu su suka rika saboda haka maliku da ya rayu shi ya sa yake cewa haka za wajen na ahalil madinati duk abin da aka yi ce haka za wajen na ahalil madinati haka muka samu mutanen madina suke yi to abin da yake kafa dalili tsawon lokacin bai kai a iya jirkita wani abu ba saboda ganin girman annabi kuma annabi za a daɗe kafin duniyar ta tashi maliku da wannan yake kafa dalili tsawon lokacin bai kai a jirkita wani abu ba ba za a iya jirkita wani abu ba wannan shi ne tafiyan a maliku bin anasi mun ko muna tare da shi kaga lokacin da aka yi abul aswad al'ansi musailamatul kazzabi a zamanin mazalla sallallahu alaihi wasallama musailamatul kazzabi yana daga cikin wanda ya yarda a zamanin sayyidina umaru abul aswad al'ansi a'a rikicin da ya faru a gidan musulunci kwata-kwata ga baki daya goma ne goma ne to wanda suka fara a lokacin sayidi na ababakar wanda suka yi ridda akwai mutanen kufa akwai mutanen sham akwai mutanen wanda suka ƙi ba da zakka madina ba ta samu wannan girgizin ba amma diyawancin wuraren ina ganin naman ce amma na ganin har makama da wasu a ciki wanda suka kiba da zakka sayidina ababakar ya ce zai yaƙe su ma dama ba su ba da zakka ba sayidina umar ya ce yanzu za ka yaƙi mutane bayan sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah sai ce zan yaƙe su saboda ƙa'idan musuluncin ba su cika shi ba buniyar islami ala kamsi shahadati Allah yana illallah wa annan mamun da rasulullah iqami salati ita'i zakati ita to sun cire rukuni daya sai na umar ya ce shi dai ba zai sa hannu a yaƙin mutane da suka ce la ilaha illallah ba sai na abubakar ya ce shi kuwa wallahi duk mai ba da zakka in ya tashi ba da zaka in ya san yana ba da zakansa yana turowa raƙumi ne yana ba da igiya a kawo a koro raƙumin wallahi in bai ba da igiyar ba sai na yaƙe shi eh in dai ya san in an turo raƙumin da shi yake ba da igiya a jawo raƙumin wajen annai mamadu ya ce wallahi in bai ba da igiyan ba wallahi sai ya yake shi ya ce ko da shi kadai ne sai na umar yana cewa rahimallahu ababakar Allah ya ji kan abubakar ba dan tsayuwansa ba damun bar rukunin musulunci ɗaya ya tafi saboda a danne eh ya ce saboda a danne fitina amma sai na babakar ya ce wallahi sai an kawo wannan ya sa zakka har yanzu yake cikin addinin musulunci amma da da wayanda mutanen kufa mutanen bahrain garuruka da yawa sun kiba da zakka tun da manzala ya rasu da ba manzala ne damuwarsu to yanzu an kare ce a bakwai saba da ya dama an kuba musulmai ba ne ba musulmai ba ne amma ba ya dama kuna cikin musulunci da yawa sun yi rida ya dawo da shi to madina ba a samu wannan ba amma da sauran wurin an samu amma madina ba a samu ba ba a samu ba saboda kafuwan annabi muhammadu alherin da annabi ya ajiye a gurin wa zaba alil kufa wal makkata da malaman kufa da makka ila tabdil makka su sun ce makka tafi wa qawli at-ta'i bin abi rabbahi wa ibn wahabin wa ibn habibin min ashabi malikin ka gani bambancin mu da kaga ibn wahabin ibn habibin almajiran maliku ne amma kaga maliku ya tafi akan madina tafi amma bai yi jayayya da almajiransa dun su ba su ga haka ba an fahimta? kaga ya kamata ce dole su to ba haka bane saboda abinda Allah zai nuna ma wannan da bambanci da abinda Allah zai nuna wa wancan malaman fiqh suna cewa wa man lam yajid ma'an wala mutayammamun fa arba'atu aqwalin yuhakkina mazhab idan mutum mahallin ka gane ba ni za'i balle don an samu saɓani a kafirta wannan babu wannan a cikin musulunci babu kaga maliku shi ne babban malamin da yi to amma a cikin mazamansa ma wa mallam ya jirma'an mutum ne bai samu ruwa ba wala mutu yammamin ko bai samu wurin da zai yi ta yammama ba sai aka ce kamar yara sai aka ce kamar zaki ya biyo ka sai ka haura bishiya ba a yin taimama da bishiya kuma ka gaba wajen alwala ko lokacin sallah yi to ya za yi wa mallam ya jin ma'an wala mutayammamun fa arba'atu aqwali magana hudu ne yuwaki na mazhaba wanda suke cikin mazhaban Imam Malik yusalli wa yaqdi daga cikin matsalan sai suka ce zai yi sallah a kan bishiya in ya dawo gida sai ya rama aksu ma kala maliku maliku ya ce ba zai yi sallan ba kuma ya dawo gida ba zai rama ba aka ce mai dalili saboda abin da ya koro shi ai bai gudu ba ce in ana son yusaliwar kadi aksu ma kala maliku wa asbagu ya kadi asbagu ya ce a'a a bari ya rama wa ada uli ashabu ashabu kuma ya ce ai sallar a gurin ce maliku me dalilinka yusalliwa ya kadi mazaba ta ce zai yi sallah sai kuma ya rama in ya dawo gida maliku ya ce ba zai sallah ba ka ce me ya ce wa maji allahu alaikun fiddini min haraj millata abikum ibrahim shi kuma azbagu ya ce ya yi sallan wa azbagu ya ƙabi shi azbagu ya ce a bari a yi sallan a wani guri in aka ɗauke bala'in sai ya koma gida ya yi in abin da aka ya koro shi ya gudu to ya koma gida yi sai me dalilinka ya ce wa in kuntu fannazaratun ila mai sarati wa in kana zu usratin fannazaratun ila saboda haka idan ka shiga bala'i to sai ka ana yayi bala'in ai in zai bala'in ta yayi sai ka rama a baya shi kuma ada'un li ashab ashab yace la yukallifu Allahu nafsan kawai kai sallan anan gurin Allah ya karba ba alolan ba komi kai to irin wayannan suna faruwa to kaga ba wanda zai ce dan me baka bi ra'ayina ba ba haka bane Haruna Rashid Shehu Ibrahim ya kawo cikin tafsirinsa yana da wani yaro wani balasare almajirinsa ne ba nasari yana lura yana masa aiki ne shi kuma harunan rashidi sai ya matsa akan ya musulunta ya musulunta ya musulunta ya musulunta ya musulunta yaron kuma gashi faɗinin wa'in yana da fahimta kwarai da gaske sai ce ba zai musulunta ba da ya matsa masu ya ce ai ta yi alkur'anin ku ya faɗa shi ne dalilin da ya sa ruhun minhu annabi isa ruhun lahi ne wa ruhun minhu to tun da annabi isa ruhun lahi ne kuma ƙur'ani ya gaya muku annabi isa ruhi ne nashi kuka kasa sai yaron ya ce to wannan shi ne dalilinsa da ba zai musulunta ba tun da Allah ya gaya muka cikin alƙuranin annabi isa ruhun lahim shi kenan sai aka faɗawa harunan rashidi abu sai rikita shi sai ce a ina zai samu malami mihiriri sai aka ce to a samu daga cikin akwai wani malami daga khurasana zai koma zai zo daga cikin mahajjata harunan rashidi ya masa tambayan da harunan rashidi da ya zo sai harunan rashidi ya tambaye shi sai ce a kulle shi a ɗaki kar a buɗe shi yana bin ƙura'ani bita dabburi bita dabburi bita dabburi sai da ya zo kusan suratul jasiyat sai wa halaka lakum wasahara lakum ma fil ardi jami'an min wasahara lakum ma fil ardi ma fis samai wasahara lakum ma fil ardi jami'an minhu wasahara lakum ma fil ardi jami'an minhu an sahale muku komi ku al'umma komi jami'a minhu daga Allah ne sai ya ce to an annabi nuhu minhu ne in annabi ibrahim minhu ne annabi isa minhu ne to wannan shi ma minhu an ba ku dama khalaq lakum wasahara lakum ma fil ardi jami'a minhu sai ga minhu minhu wannan tun da aka yi haka dalilin musulantan wannan ba nasarin kenan to za ka karanta alkur'an yanzu sai jiya na ƙara ganewa wato yana kasan budewa abinda da duk wa'azina na baya kamar shekara hudu haka ban taba gane allah ya ba wa annabi sunan shi ba sai shekara uku ko shekara biyu da wani abu sai na gane laƙar sami allahu ƙaunar latitu jihadi lika fi zaujiya wa tashtaki ilallahi sai na ga allah ya ba wa annabi muhammadu to wallahi sai jiya kuma sai na ga tashi ma abin sai jiya na cikin karatu sai na ga laƙar rafi allahu annal muminin izu bayi unaka yadullahi yadullahi fauka aidihim yadullahi fauka aidihim sai aka ba da siffan Allah ina cikin haka sai na ga inna ladina yubayi unaka inna ma yubayi una Allah kuma sai ba shi allah ne yake ta bashi sai na ce to anya yan izalar nan sun gane ma yadda ake nufi ba wallahi ban fahimci wannan ba wallahi sai jiya wallahi ban fahimta ba sai na ga to na ga dai ga nan lagardillawa domin din na fahimta arrahmanu arrahimu almaliku alqudusu duk wayannan sunayen na gane duk sunayen suna hade da annabi muhammadu amma ban na Allah ne ban sani ba a shekara uku sai na gane na Allah ajiye kuma sai na ga guda biyu sai na ce ah wa ma ramaita iz ramaita sai gashi nan Allah harama kuma annabi ne ya jifa sai na ce to abin na tsaya ne shuru na natsu ba wani wanda ya sake karuwa amma dai biyu sun karu sai na ga ashe abin yana tare da kai ne ba wani guri ne amma lokaci ne wa kullu shay'in inda hu bi miqdarin wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum shi yasa faka faka na ilimi ba shi bane in Allah ya zo maka da fahimtar a lokacin sai kuma ka ji shi kaman sau ba za ka san ma meye dalili ba kawai sai dai kawai ka ga ka gani to wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah harama kowa ya ga yadullahi ne Allahu ne kuma ba shi zuwa Allah harama kuma manzo Allah ne ya jifa innal ladina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah yubayi'una Allah Allah Allah ya sake bayan shi aron wannan sunan to wani me aka rage wa annabi to wanda toyi ne kuma za ga mana shi Ibrahim ya riga ya fada in dai kace annabi Muhammadu bawan Allah ne in kace bawa to kaga ya kaga ba Allah bane kenan ba da bane kenan sayyidu khalqihi shugaban halitta litan sibla huma shita yin shortcut kawai aka nuna maka an ajiye maka ga abin ya ishe ka karka ji tsoron wani zai ce maka kai kafiri ne ko kayi butulci ko kayi guduwi ko kayi kaza babu daya wallahi to darajar annabi kenan haka ya kamata a sani Allah ya taimake mu azbil muhaimin wa azbil waqi subhanahu ya fadu mai wa dau wa laysa al-abdu su'amu dau bi nazatu innani maghlubu وقد تزل لهم ظاهرين لتنتهي من العدو هنا لا تنتهي من آدم فقد بقى من النا هابنا كالا ممترا عليه مطر السوء وما لديه
ما مكين بدل الأسماء كل حديث غير ما ينبغيها لن يغير ولو كذبا لا علم لا قال ولا جاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول قل الذي طلبت منك أجل إنما أخذت لم يأتي يا رب بما إذ معاصره الذي قاله الذي صلى على المختار وآل وصحاب الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح قل هو
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a rubuta zawiyoyin da za su ɗauka kowa la haula wala quwwata a hada miliyan ɗaiɗai mu ga a rubuta a ba da ka ba su takarda a ru- kowa ya rubuta assalamu alaikum Hey, now.